ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بياك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka a yau alhamis daren juma'a kamar yadda muka saba mako-mako muke haduwa a wannan wuri domin tafsirin alkur'ani mai girma a yau ma Allah ya ba mu wannan damar kuma in ba a manta ba muna cikin suratul ankabuti mun kwana a aya ta hamus wannan arba'in da tara za mu tashi a aya ta hamsin daidai fadar Allah wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari game da kafirai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafiran da annabi ya yi zamani da su wanda yake ma wa'azi gaba da gaba wa suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbihi me ya hana shi ma a sabkar mushi wata aya daga ubangijin shi idan aka ce aya anan suna nihin wata mu'jiza domin daman aya tana ɗaukan mu'ujiza tana ɗaukan alama tana ɗaukan dalili to anan suna nihin mu'ujiza daga Allah kamar yadda annabi salihu mutanen shi suka nema ya sa dutsen ya aihi taguwa kuma ya sa dutsen ya aihi taguwa kamar yadda annabi Musa Fir'auna ya nema ya gwada mishi aya ya ajiye sanda a ƙasa ta zama mucijiya ya kama ta ta koma sanda ya sake sakinta ta zama mucijiya da makamantan irin wannan suka ce to shi ma da sai zo da irin wannan mu'ujizar da zai gwada mana gaba da gaba don mu gane amma suna tambayan nan ba da kyakkyawan niyya ba a'a da mummunan niyya ƙure shi ne suke so su yi da zai zo musu da aye to ba aye za su yi kalla su yarda ba za su kuma kawo wani dalilin na rashin gaskiya na daban wanda zai sa a yi jayayya to sanin Allah da ya ma manuharsu kuma ga ƙa'idar Ubangiji duk sanda wasu mutane suka nemi annabinsu ya zo musu da mu'ujiza ya zo da ita, idan ba su yi imani da wannan mu'ujiza ba to nan take za a hallaka su ba a rage ko ɗaya. Kuma a ilimin Allah ba haka ya nihi da ita wannan al'umma ba. Waɗannan mutane a zuriyarsu, Allah ya yi alkawalin za a samu muminai. kuma waɗannan wanda za su yi imanin yanzu ba a aihe su ba wasu daga cikinsu to inda za a kashe iyayen a soke su gaba ɗaya zama babu su to kaga waccan manufa ta a aihi wani mumini da babu ita kuma ba manuhar ubangiji ba ya share al'ummai amma zai share kafiri shi kadai bayan ya aihi muminin da zai yi imani bala'in da yake nema sai ya cin mushi shi daya to wannan shine hikimar Allah da bai amsa musu ba kuli sai Allah ya ce ka ce musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam innamal ayatu indallah ita aya mu'ujiza da za a gwadawa mallakar ubangiji ce ba annabi ne yake da ikon ya zo da ita in ya ga dama ba ya kata sanda ya so ya ɗauke ta sanda bai so ba a'a Allah ne yake ba shi shi ma ba shi ne yake ce ma Allah ba ni kaza in gwada ma mutane na ba Allah ne da kanshi yake ce ma ga aya je ka ka gwada dan ya zama dalili da zai nuna ma mabiyanka ni ne na aiko ka gaskiya kake faɗa. kamar yadda annabi Musa ba shi ne ya ce ma Allah a ba shi mu'ujiza ba a'a Allah ne ya ce ma Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanidu asqata alula wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yace lirika min ayatin al-kubra izhab ila fir'auna innahu daga kaga ba tambaya bai bashi akai to shi manzo Allah ya gaba zai tambaya ba dan haka ita ayan nan dai mallaka Allah ce ba wai annabi bane in ya ga dama yake zuwa da ita yake cewa fa innahu shi Allah lau alima annakum tahtaduna da ya san cewa idan an ka muku aya za ku shiryu la ajabakum ila su'alikum da ya amsa muku wannan tambaya da kuka yi da da kuka ce aka ayar da Allah san in an ka za su imani da ya amsa ya ba su to amma Allah ya san ba za su yi imani domin a ba su ayar Allah ya gwada wannan ayar to wani abu ne mai wahala abin da ya haka ma Allah ya yi kuma kullum a duniya akwai ayar za ta gwada maka Allah ne ne ai ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah abin da ya sa Allah walakin nahu sai dai shi Allah ya alami yana sani minkum daga cikin ku annakum cewa lalle ku innama qasadtum at-tu'annib kawai manhokku da kuka yi wannan tambayar wato girman kai ne da ta'annati da raina abin da aka zo da shi da wato abin da ake kira ka raina ma mutuwa kana mai istihza'i iya abin da kuke nihi da aka muku aya don haka Allah yake amsa musu da kan wannan abin da suka nema dama a sotar isra'i Allah ce wa ma mana'ana an nursila ayat an nursila bil ayati illa an kadzabi hal awwal ba komi ya hana mu raka ba annabawa ayoyi a sanda kafirai suka nema ba dalilin kin yin haka ai na farko da suka nema da aka kawo musu ayar ba su yi ba imani fir'auna da ya tambaya ya ce fa'ati biha in kunta min sadiki da aka zo ita ya yarda su mutanen annabi salihu da suka ce a zo da aya sun yarda duk wani annabi duk wani kafiri da ya tambayi annabinsa manzon shi akan ya ka aya da aka aya yarda to tunda ba su yarda ba Allah ya halaka su saboda haka ko an tambaya Allah ba zai ka ba shi yasa Allah ke cewa wa inna ma ana nadirun mubin ka gaya ma mutane wa inna ma ni an aiko ni ne nadirul nadirul me yin gargadi ne gare ku me bayyana gargadi gare ku in muku gargadi in tsoratar da ku da azabar Allah ga wanda ya kafirci in kuma yi bisharar rahamar Allah ga wanda ya imani don haka nan iya abin da aka aiko ni kenan amma shiryuwa ko rishin shiryuwa nan daga Allah ne man ya hadihi Allahu wa huwa al wanda Allah ya shirye shi to wannan shine shiryayye waman yudlil amma wanda duk Allah ya batar da shi bai arzuta shi da imani ba falan tajida lahu wannan waliyan murshida baka da ikon sama mashi wani majibincin shi da zai bashi shiriya kamar yadda Allah ya ce wa manzon Allah laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha ba kai ne kake da ikon shiryar da su ba Allah ne yake da ikon shiryar da su sannan kuma da suke tambayar aya shin in ka hudda wauta irin tasu da shi duk inda kafiri yake duk yadda kake ganin shi a tsabtace in yayi tsaye a tsura shi dan adam ne mai hankali in kuna wani harka ta batun duniya mutum ne wayayye amma wawa ne game da sanin hakikanin al'amurra musamman na gaskiya in ba dan wannan rishin hankalin ba da yake samun kafirai zuwan manzan Allah ai ya zo da aya ba a buƙatar wata aya da ta wuce wannan da ya zo da shi yanzu a ce ga wani ɗan adam da kai ka sani an aihe shi bai taɓa yin lakwal ba gabanku aka aihe shi ya girma tare da ku ba ka yi ba lakwal bai yi ba kawai ranar sai baƙon bature ya zo daga ingilishi daga ingila kawai suka raka ingilishin da iyaye zai baka mamaki ko zai baka zai ba ni mamaki iya garin ku kuke bai taba tahiya wani wuri ba anan kuka tashi anan kuka girma a ƙauyen ku kuna Hausa ku ko kuna dabbarbarcin kuna kullancin ku bakin abin da kuka yi sai dai kurin ku yi wasannin ku na na gargajiya bai taba zuwa lakwal ba ba abin da ya sani in aka rubuta a bai sani ba bare bai bare zan amma da wani bature zo daga faransa suka yi kyakkyawar faransanci da shi kuma suka yi kyakkyawan ingilishi da shi kuma ba larabe zo suka yi larabci ɗan indiya zo suka yi indiyanci mu a nan hausa cewa za a wannan yaron aljani ne haka ne me ya sanya cewa za a yi yaya aka yi ya san haka to kai da kanka wannan yaron ya zama wani abin tsoro ya zama dole idan ya gaya maka wadda yarda me ya sanya saboda ya zo da abin da a ɗan adam ba a yin shi haka kawai sai an samu wani abu da ya sanar da kai to hanyar da ake bi a sani ba shi bai bi ta ba kuma ya sani kuma misali aka zo aka ka jirgin sama kawai sai ya tuka jirgin sama aka ka kwamfuta bai taba ganin ta ba kullum sai ya hau ya shiga ya ya to ya za ku kai an yi wani mutumin wani yaran mutum ne kwa to abinda manzan Allah zo da shi na alkur'ani a matsayin shi wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba ai ya linka wannan shi ho bai je ba wata ƙasa ya zamna iya bulaguran shi so ɗaya ne wannan zuwa kasuwanci da aka yi shan tare da jama'a aka je aka dawo kuma a garin makka aka aye shi a nan ya girma har ya kai ɗan shekara arba'in kuma ya zo da wahayin da duk duniya babu wani malami ko masu ilimin attaura ko injila duk tambayar da suka yi zai ba su amsa kuma duk abin da suka sani ya sani kuma ya san abin da ba sani ba bai zama aya ba wannan he ya zamanto in dai kana neman aya zuwan alƙur'ani a baka alƙur'ani ya ishe ka aya gashi nan la ya atihi al-batil min
bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ba a iya shigo ma ƙur'ani da ɓanna a mutanen farko da mutanen ƙarshe duk dubarinka duk ƙiyayyarka ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu baka isa ba bai isa bai zama aya kuma zaman duniya kullum akwai mahardatan shi bai isa bai zama aya to shi yasa Allah ke cewa ci gaba أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله كتا أولم يكفهم shin bai ishe su zama aya ba idan suna neman ta mu'jiza idan suna neman ta anna anzalna alaykal kitaba lalle mu ne muka sabkar maka littafin nan na alqur'ani alazim mai girma alladhi fihi khabaru ma qablahum wanda akwai labarin al'umma da suka gabace su a cikin alqur'ani wanda da aka yi su ba wanda ya gansu amma akwai labarin su wa naba'u ma ba'dahum da kuma babban labarin abin da zai zo a baya duk abin da za a yi mai mahimmanci sai da manzo Allah ya isharar da shi hatta da wannan kidnapping da wannan yanka da aka ma mutane na ƙasar talabiri mazala ishara da ya ce za a yi wani lokaci gaki da alamun kiyama a samu alharaj yawan kashe-kashen ba gaira ba dalili da suka tambaye mai har ya ce kashe-kashen da mai kisan bai san ba mai yasa a kashe shi ya yi kisan wanda a kashe an tambaye kawai an tambaye wai da mai lahin mai kai shi ma bai ce wala ba sani ba shi in ka tambaye wanda ya kisan kai mi ya maka wannan mutum ya ce wallahi ni ma ba sani kawai aka in kashe shi ba zan ba dalili ba bai zo ba manzan Allah ya bayyana bai zo ba manzan Allah zai ya ce za a raka waso san amana bai zo ba yanzu idan kaga kuna rigima da mutum yana neman kashe ka amana ce yake so a bashi kace a bai kamata ba a bashi sai ce to wannan a kashe mini shi ya za ka ce ka in ci amana ina so in ta yi wuta ka hana ni bai isa ba ishara wannan kaga aya ce zahiran bai isa ba ya zame muku aya mun sabkar da alkur'ani mai girma yutula alaihim kana karanta wannan alkur'anin a gare su gashi nan kana karanta musu shi wa anta rajulun ummiyun kai kuma mutum ne wanda baka taba karatu baka taba rubutu ba baka koya ba a ko'ina wannan bai isa ba aya kuma suke neman wata aya daban awalam yakul lahum ayatun an yu'allimuhu bani wa ulama'u bani isra'il bai zama aya ba gare su a ce malaman banu isra'il sun san abinda manzo Allah yake karantar da da haka kenan in dai kana neman aya to akwai aya inna fi dhalika inna fi dhalika la dhikr inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun inna fi dhalika lalle cikin wannan abin da mandan Allah ya zo da shi in dai mutum yana da hankali wallahi la rahmatan akwai rahamar Allah zuwan alqur'ani wa zikira sannan kuma akwai gargadi da tunatarwa da bayani lilhaƙi na gaskiya shi bayanin wai za ta lilbaɗil kuma da korar ƙarya da abin da yake ba na gaskiya ba a rushe shi a wargaje shi amma bayanin da za a fitan ma da shi daga cikin zuciyarka sannan akwai gargaɗi mai girma da za a ma ka gane akwai azabar Allah ga wanda ya saɓawa Allah akwai wazo mummunan musibar da ta samu kafiri amma wannan wa'azi baya amfani ga kowa sai mutane da suke da imani sai Allah ke cewa mi qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardi والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله ya ce kulka ce musu kafa billahi baini wa bainakum shahida akwai wata ayat take cewa kulka fa billahi shahidan baini wa bainakum daman guda biyu ne kaga duka harfan iri ɗaya ne amma nan aka ce kul kafa billahi baini wa bainakum shahida can kuma aka ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ka gaya musu shi Allah huwa a alamu shi ya kowa san bima tufiudu na fihi minat takazi na abin da suke bujirawa da shi na ƙaryata ka ya fi kowa sanin haka wa ya alamu yana sanin ma a ƙulu lakum abinda shi kuma manzan Allah yake karantar da ku na gaskiya wanda labari ne ya zo daga Allah ya sanar da ku kuka ƙaryata ku ƙaryar da kuke yi da ƙaryatawar da kuke yi da shibihohi da kuke kawowa Allah ya kowa sanar shi kuma gaskiyar da yake gaya mu kuna kiyawa Allah ya sa ya kowa sanin wannan maganganun kenan Allah shine shaidan an gaya muku gaskiya ko ba gaya muku ba ku da aka gaya muku gaskiya me kuka ce a bayyane da aikace da zuciyar Allah ne shaida akan haka don haka nan manzan Allah ya gaya muku abin da Allah ya aiko shi da shi ko bai gaya muku ba Allah ne shaida akan haka idan abin da manzan Allah ya gaya muku ƙarya ce yawa Allah to Allah baya barin makaryaci ya mushi ƙarya ya ci gaba da nasara ya ci gaba da nasara a tsawon shekarun nan ka taba ganin makaricin da aka yi tsawon shekarun nan ƙarya ce ki kawai a kyale ka Allah ne kake ma ƙarya in kai hukunci cewa Allah ne ya ce ai hukunci a da jinin wani ai hukunci a ɗaura auren wani da wanci ai hukunci a karɓi dukiyar wani a ba wani ka ce duk Allah ne ce kuma duk Allah ƙarya ce kake mishi kuma ya kyale ka wannan abin yana nan lahiya lau salim alim ka taba gani ba zai yi ba duk waɗanda suka yi hukunci ko ba su dangana hukuncin da Allah ba suka yi hukuncin da aka yi zalunci duk inda aka shekarar 200 ga gaba musu kaga lokacin ma makiyansu sun yi su gaskiya haka ne ko ba haka bane amma ya za a yi manzan Allah ya zo ya yi hukuncin nan da alkur'ani ƙarya ce ake wa Allah duk waɗannan abubuwan su gabata kuma lafiya lau abin ya tahiya a cikin nasara ba zai yi ba ya'lamu ma fi samawati wal ardi والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون saboda abinda Allah ke cewa inda manzan Allah ƙarya yawa Allah Allah tabbatar da cewa zai mai azaba fa domin ya faɗi wannan cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi ba'd al-aqawi la akhadna minhu la akhadna minhu bil yamin Thumma.
thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah ke cewa da ka faɗi sashen wasu 'yan maganganu ka ƙara a kan namu to da mun danƙe ka da azaba kuma da mun hallaka ka babu wanda ya isa ya- ya ya kwace ka daga hannunmu to ashe da haka an an zamna lahiya gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ka faɗa ba Gaskiya. Allah ce ya alamu ma fi samawati wal ard kuma ubangiji shine yake sane da abin da duk yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa la ya khafa la takhfa alayhi khafiyatun wani abu da ke koyuwa baya koyuwa ga Allah ba irin na dan adam bane walladhina amanu waɗanda suka yi imani bil ba'il da ƙarya wa kafaru billahi su kuma suka kafircewa Allah ƙarya ce suka yi imani da suka rike ta amma suka kafircewa Allah ula'ika humul khasiruna Allah ce waɗannan su ne taɓaɓɓu wadda daga wuri goma da Allah ya- ya ce khasiruna mai ruwa khasiruna khasiruna daga wurare guda goma yawmal qiyamati ranar qiyama sage zihim Allah zai musu sakamako alama fa'alu akan abin da suka aikata ya fuskance su wa yuqabiluhum alama sana'u ya fuskance su akan abin da ya fuskance su da abin da su suka aikata fi takdibihim bil haqqi a lokacin da suke ƙaryata gaskiya wattiba'ihim al batil kuma suna bin ƙarya ai kadab wannan kadabu wannan bi rasulillah suna ƙaryata manzannin Allah ko kuma wannan bi rasulillah kuma suna ƙaryata suna ƙaryata manzannin Allah ma qiyamil adilla tare da tsayuwar dalilin gaskiya annabawa din ala sidqihim akan gaskiyar annabawa gaskiya ne sun zo musu su ma sun yarda gaskiya ce annaba suke da su amma kuma suka ƙaryata wannan annabawa wa amanu bi dawagi kuma suka yi imani da wasu gumaka da wasu ababen bauta da wani camfe-camfe bila dalilin babu wani dalili da aka kafa musu shi Allah ya da ka dalili ka ga dalilin kakiya kuma ka bu marar dalili Allah ce irin waɗannan sage zihim Allah zai saka musu ala zalika akan wannan bannan da suka yi innahu hakimun alim saboda shi mai yawan wannan kwararre ne wajen hukuncinsa alimin kuma sannan masani ne ga inda ya dace sai Allah ke cewa mi wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahum al azab walatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah ci gaba da ba mu labarin jahilci irin na mushrikai wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman a gaugauto musu da azaba wai idan aka zo aka faɗi magana suka kawo dalili aka ka dalili aka ƙure su to madadin su nemi gyara ko su nemi fahimta sai su ce su sun kiya abin da za a musu in sai gobe kada Allah kai abin gobe yau suke so a musu shi wa ƙalu rabbana ajillana ƙittana ƙabla yau hisab suka ce ya ubangijinmu kaga har suka ce suka tawassali da rabbana ajillana gaugauto mana kittana yankin azabar da aka mana tanadi kar a bari he an jima a gaugauto mana ita kafin kiyama ta yi kamar da suke cewa Allah ke ciki bamu labarin su wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika famtir alaina hijaratan min as-samaa'i aw itina bi adhabin alim yadda suke cewa allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan dai wannan annabi da wannan qur'anin da yazo huwa al-haqq gaskiya ne min indika daga gare ka yake ji waɗancan da ma in gaskiya ne daga wurinka ne kai ka aiko muhammadu kuma kai ka bashi wannan ƙur'ani me ya kamata su ce inda masu hankali ne allah fahimtar da mu mu gane mu bi in ko ba gaskiya ba ne fahimtar da mu mu gane ba gaskiya ba ne mu kauce ba haka bai kamata ba ta yi addu'a sai suka ce to ai su abin da suke so don a gwada ma mabiyansu da suka ce ƙarya ne a fa'amɗir alaina hijaratan minas sama'i Allah imana ruwan duwatsun musiba daga sama duk su bubbuge mu a wa'iti na bi azabin alim ko kuma Allah imana azaba mai raɗaɗin gaske don Allah akwai hankali a cikin wannan ka ce Allah in ka san wannan abin gaskiya ne to ni hallaka ne to to hallaka kan ne ba za a iya ba ko ku hallaka kan ne in an yi duniya sai ta ki zama lahiya iya abin da za a iya baka maki na hauka da rishin hankali da rishin mutunci kuma ba wai wani abu ne wanda a da ake yau ma mai baro ta me ki duk mai baro ta da aka taba yi me ya taba yi ba irin wannan nan nan banda mai guduma mai yayi ba wanda rantsarantsar na banza ba cewa wa zai yi abin nan da ake karantawa mumun ce ƙarya ne in gaskiya ne a yi dugu-dugu da ni a yi kacan-kacan da ni a yi raga-raga da ni jiwai in gaskiya ne akwai hankali a nan kuma gaba ɗayansu yanzu akwai wanda kake gani a da magana dugu-dugun aka yi da su kaca-kacan aka yi da su fata-fata aka yi da su duka Allah ya kashe su ba ƙa'ida ba ne ta Allah in kace yau a kashe ni sai an kashe ka yau kai ɗin banza ya umarni za ka bada in Allah ya yi alkawalin sai dubu biyu da talatin za ka mutu to yau ko kayi wata ɓanna ka ce a kashe kai Allah ya ƙyale ka sai dubu biyu da talatin ɗin ya haɗa ka da abin da ka roƙa ba gaugawa ba ke don kullum shi ne in ka ji ana gaugawa tsoro kake a wuce lokacin ka baka kama mutuma don haka shi Allah ba wani sauri da ke haka ba zai canza ba in ka roƙi abu ba wai ƙa'ida ba ne idan kai rantsuwa tabbacin gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ba kaɗa sai in gaskiya ne sai an ga rantsuwar ran nan ta ci ka a'a ba haka ba ne ka'idar ubangiji domin in ka ɗauki wannan ka'idai to ka zama sakarai iblis shaidan ya rantse ko bai rantse ba ya mutu kuturu ne shi kai ce kai duk wanda ya rantse ko ya mutu ko ya zama kuturu in kaga bai mutu ba mai zama kuturu to abin da ya faɗa gaskiya ne kuma iblis ya ce wa qasamahuma qasamahuma inni lakuma لمن الناس ya rantse ma annaba adam ya ce abin da yake gaya musu na su ci itaciyar nan gaskiya ce nasiha ce yake yi nihinsu da alheri yake gaskiya ne ya mutu ya kuturce yana nan a ɗan wutar shi zama ɗan wuta ya haika zama kuturu da haka ba wai ka an ce ai da ya zo ya rantse da alkur'ani ya tabbata daga nan muka gane gaskiya ne a'a bai zama gaskiya ba ka bari a jima in Allah ya ga dama zai karyata shi in karya ke in gaskiya ke zai gaskanta shi abin bai bayyana bai yanzu ina suke yanzu ko dai ba bakashin ko motsin ɗaya da su an kare da haka rishin hankali ne wannan tsohon al'ada ce ta kafirin Allah ce walaula ajalun musamman in ba dambo na ajali lokaci da Allah ya riga ya ambata shi ya kuma rubuta bai kuma canza alkawalin shi la ja'ahumul azabu da azabar da suke nema ta zo musu Allah ce amma ba sauri ba nake wala ya'tiyannahum baghtatan wallahi azabar za ta zo musu a sanda na ajiye lokacin ƙarshen kwanakin su in yazo za ta zo musu baghtatan faja'atan ba su shirya ba kwatsam kawai sai su ga azabar ta zo wahum la yash'uruna ba sa ma mahanin lokacin azabaci ba haka ba kama kafirai na makka wanda duk suka ce Allahumma in kana hadha huwa laka min indika dinna dukkanin sa a yakin badar aka kashe su ta zo ko bata zo ba sun mulakanta ko su mulakanta ba kuma sannan manzon Allah ya tabbatar da suna wuta kaga duk abin da suka nema ya zo ko bai zo ba azabun alimin ta zo sai Allah ke cewa yasajilunaka bil azab وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك wai suna gaugawa neman azaba suna neman ka zo musu da azaba Allah ce wannan abinda ko a dade ko kar a dade hedi ta abu kukan su ba hasa za a yi ba in ka ga an hasa musulunta kai wa inna jahannama tabbas ita jahannama Allah ce la muhidatu wallahi mai gewayewa ce bilkafiri na ga kafiri za ta ritsa da kafiri ya rasa inda zai biya gewaye idan kiyama ta yi aka tattara kafirai a hilin kiyama an yi hisabi an sa gada daman wutar jahannama zagaye wurin take yi ta yi faturu ta zo tana kame ana rike ta an zo da lizaminta mala'iku suna rike ta tana neman ta ɗauka ana rike ta ana ba ta haƙuri daga can inda an hana ta tafasa to sai ta yi wani ta zagaye al'umma gaba ɗaya kamar misali a ce a sanya sojoji su zagaye garin da magaran daga wajen garin su zagaye sun nan a gari kamar lahiya lau kuma a waje ba inda za ka bi ka wuta kuma ya ce to ku huta akwai wurin wuta kowane soja da bindiga ɗaya jikin ɗaya da taɓa ɗaya suka gewa gada akwai wanda zai huta ku kuma horar hulari akwai mai huta to haka nan ne jahannama za ta yi sai ta zagaye hilin ba ta san kowa ya huta shi kuma Allah sai ya kafa he ya tsora gada ta siraɗi muminai he a ce su ƙetara arnan ma ku ƙetara shi arne dai ba zai ketara ba dan wurin duhu gare shi hasken imani yake zama hoto daga shi ko bayya da haka cikin duhu ne zai je in kwana ta yi hagun shi sai ya dama hewawa kawai kasa to a nan ne ake wannan to wasu kafirai in suka ga wannan can he su yi tsaye a wurin duk kowa ya tafiya shi mumine suna ta tafiya suna ta tafiya kuma sai Allah ya ba gwargwadon saurinka gwargwadon kirkinka wani bai ma san ba an wuce shi yasa Allah ke cewa in minkum illa wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbi kana ala rabbika hataman maqdiya
thumma nunajji alladhi thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya kaga babu wani da sai ya bi kan jahannama amma alladina taqaw su ne za a kailatar da masu tsoron Allah sai Allah ya tsamar da su a bar kafirai a cikin wuta a gurfani kaga wannan shine wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin kuma Allah ya bamu labarin yadda abin yake a suratul wannan kafi ubangiji yana gaya mana menene ba farkon ayar Allah inda Allah ke cewa waral mujrimuna nara fazannu annahum waqi'uha annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wara almujrimuna nara kafirai za su ga wuta sun yi haka wajen kohar kudu sun ga wutai ramin ta ne ba gada sun yi arewa ba gada sun yi gabas ba gada sun yi yamma ba gada su kurwoyi duk ba gada wadannu he su tabbata annahum waqi'uha he fa sun abuka cikin wutan nan domin duri ya ya ya mutane sun kare kowa ya hau gada ya ketare su kuma wannan gada ba za ta yi gare dan duhu ne kuma nan ko ina wutai kuma rutai he cin wurin take tana ragewa tana ƙara tahowa tana ƙara nan yana ƙara matsawa nan ya ƙara matsawa in ma baka tahi bai ta tarzo ka ya za a yi wannan nuhe su tabbatar annahum muwaqi'uha su hu abka ce mutar da su wala mai jidu an ha masarifa ba su da inda za su bi su tsira to shine wa inda jahannama la muhidatun bil kafirin sai Allah ke cewa ni
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Allah ce yau mai yaga shahumul azabu ranar da Ubangiji zai sanya azaba ta lullube su min fauƙihim daga samansu azaba wa min tahti arjulihim ƙalƙashin ƙawahuwansu ma azaba tana bugowa ta ko'ina ɗinsu azaba ta rube su kamar da Allah ke ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim جهنم مهاد ومن فوقهم غواش sama da ga- sama da re- gare su akwai wata shimfiɗa wani bargo na jahannama an rihe su da shi daga ƙasa kuma ga katiho wuta an ɗo an shimfiɗa musu da Allah an ma shimfiɗa wuta an ma bargon wuta wani bala'i ne ƙasa da sama kenan ko ina ɗinsu azaba ce kamar yadda Allah yake faɗa mana a wani wuri wannan lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wa la an dhuhurihim ko ina fannaru tagshahum min sa'ir jihatihim wuta ta lillibe su ta kowane sashi ƙasa da sama hagun da dama ko ina wuta ne ba harka ta lalace ba lokacin nan babu inda za su bi su tsira wani ƙulhe a ce musu zuku makuntum ta amalu ku ɗanɗana abin da sakamakon abin da ku tsiyar da kuka tabka a duniya to ga kakatta ta yi ku girbe ta kayan ku ne kasuwancin da kuka yi shine yau ribace kuke ci kuka nemi wuta kuka biya kuɗi kuka saya to yanzu an an saya muku kun kun ba da kuɗinku an karɓa an saya muku gata nan wannan ana gaya masu da a ƙara kunyata su a ƙara wulaƙanta su a ƙara ci musu mutunci kamar yadda Allah ke faɗa yau mai yi sahabu na finnari ala wujuhihim zuƙu masa saƙar ta ce musu zuƙu masa saƙar kaga ana suna cikin bala'i ku ce ku ƙara ɗanɗana kamar da ake ce Allah ke cewa zuk innaka antal azizul karim ya ce ɗanɗana azaba amma musiba an zuba ba ruwan zahi yusabbi min fawqi ru'usihim alhamim yazharu ma fi budurihim wal julud kuma ya ce masa zuk ɗanɗani ta ce innaka antal azizul ai kai babba ne kai ai kai mai mutunci ne a cikin kafirci daraja ce aka baka irin taku wannan azaba ce irin taku ta manya yara ba a musu irin ta to kai da yake babban ne to ga wannan sai a ce gyara ga wata gudumanin taku ta manya Allah tsare mu kamar yadda za a musu a yawma yabda'una ila nari jahannama da'a ya ce musu hadihi narul lati kuntum biha tukadibun afa sihirun hadha am amtum la tuzrus islauha fasbiru aw la tuzru ya ce sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malu sai Allah ke cewa me ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a fayya fa'budu Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu Allah na umarnin bayin shi masu imani ya ce ya ku bayina masu imani ya jingina bayin zuwa gare shi dan ya girmama su yace inna ardi wasi'a ƙasa ta yalwatatta ce duniya Allah ya yi ta da faɗi dan adam bai cika ta nan in bar daɗi can da daɗi nan in bar dama can da dama fa'iyaya ni kaɗai fa'abu duni nike so ku bauta mini idan baka samu damar bauta ma Allah ba a nan an hana ka to a duniya sai ka samu wani wurin kuma marhaban ake da mai bin sunna san da ake kin mai bin sunna a wani gari a wani garin kuma marhaban ake da shi sanda kuma ake kin mai bori a wani gari a wani wurin kuma marhaban ake da shi dan nan suka fara iskanci haka duniya take sanda wani ya zama azzalimi ran nan wani zai fara adalci sanda wani ke adalci kuma kokari ke zalimcin kenan nan in ka ji bar dadi koma can in ka ji bar dadi koma can in ka ji bar dadi koma can abinda ake so ka bautawa Allah shi daya ana gusawa daga ƙasa inda ba a addini a koma wata ƙasar da ake addini ko da ƙasar kafirai ne in ka yi wahala a Nijar sai ka tashi ka nemi biza ka ta yi Amerika me ya sanya za ka je Amerika kafirci ake ko saboda akwai ka'idar demokuraɗiyya kowa ya yi yancin addinin shi kana kallo ana bauta ma tsutsa ana bauta ma gunki kai kuma kana bauta ma da ba a hana ka ba ka hana ta ba to ya hi inda za a hana ka ƙwarai ƙwarai ƙwarai
ya hi inda za a hana ka me yasa ka ga amerika ta hi ƙarhin rasha ita rasha ce ta ba allah ba an bauta ma allah ba ita ko amerika ta yarda da allah akwai shi amma wanda ya ga dama mishi bauta wanda bai gaba dama da haka mai bauta ma Allah yana can yana ja albarka shi kuma bai bauta gunki a cewa ta jaraba wata rana a iska a sha jaraba wata rana dan samu sauki sauki wannan kuma shi yasa ga kasashen turai sun dade saboda ni suna rayuwa da mutanen su ne gwargwadon gaskiya gaskiya adalci adalci gaskiya ne ba irin na mutanen mu bane dan kasa dan kasa ne za a sama mai rayuwa a kare rayuwar shi a kare dukiyar shi a kare mutuncin shi a kare mishi addinin shi a kare mishi a kare mishi ya zamana ya yi abin da yake su kai ba ka hana ba kai ma ba an hana ka ba mu kuma nan wasu wurare ya ɗauki manufa ɗaya a yi ta taɓargaza to wannan taɓargazai sai ta jayo rushewar duka da aka ga ai manzan Allah da aka matsa ma mutanen shi daga maka ina suka ta yi habasha habashan nan sarkin kafiri ne a lokacin don kirista addinin kirista ki a lokacin bai musulunta ba zuwan sahabban ya musuluntar da su suka musuluntar da shi me ya sanya ma mandan Allah cayi na samu labarin akwai wani sarki da ba a zalimta talakawa a kasashi kaga tun yana nan tun bai zama musulmi ba shi ba a zalimta daman shi adalci farko shi da addini ko rashin addini kana iya samun adali ba mai addini ba kana iya samun mai addini a zalimi a kai ba ga baka
na gani mutumin inda ya cuce ku sai ya yi rawani ya yi kamar limanci kuma ya cuce ku ba ruwan musulunci da wai in azalimi ne kai azalimi ne kai in adali ne kai adali ne kai kuma Allah yana taimakon mai adalci ko da kafiri ne ya tsara ƙasar ya tsare mishi mulkin shi ya tsare duke shi yana wargaza mu'azzalimi komin sallar shi shi yasa in kuka kalli tarbiyyar ma'ana muna karanta alƙur'ani amma ban mu tarbiyyato da alƙur'ani in ka ma mu ce a muna tarbiyyato ya yaudara kanka ce kake yaudara ce kake ma kanka domin na farko da almajiranmu abinda aka fara koya musu waso su shi ya sanya idan ka kawo ma almajirai garda abinci ba a ma bismillah manzan Allah kuma wanda ya zo da ƙwar'anin da suke koyo ai ta kama su koyon alkur'ani ko shi ta yi ya gula misammilla ka ambaci Allah bayan ka wanke hannunka wa kulbi yaminika wa kulmin ma yalika ka ci gabanka kuma ka ci da damarka kuma karkai hannu baka hannu ƙwarya ka yi loma ka cika bakin kuma hannunka ya damƙo wani ba a haka almajiri ko in aka zo aka katuwo abinda ake cewa ba a ce ta ake warat warat addini ne kuma idan aka kawo kwanan in ka samu sa'a kwanan za ka ɗauke duka in ka gamu da wani ka ɓace duka in kwano ɗari ne almajiri ɗaya tattara shi ya raka gudu yana zubdawa saboda ɗan uwan shi daga kaga wannan bai da alaƙa da karantarwa manzo Allah wannan ana koya mishi ma yana koyan alƙur'ani yana tarbiyantuwa a maguzanci shi ya sanya in ya zama firefe in ya fara dankara kudin jama'a in ya zama mer ya fara cutar jama'a ya zama liman ya fara cutar jama'a tun yana jaye tun yana dan yaro dan shekara bakwai ya danke kosan su goma haba kuma ka gane yaya za ka kwatanta waɗannan malaman da aka da suke da'awai su masana qur'ani ne ka kwatanta su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai su na gaskiya ne ko wannan da banza ne domin sahabban manzo Allah a sahara su uku kishirwa ta tike su ba su da ruwa suka suma suka galabaita wani bawan Allah ya zo musu da ruwa zai ceci rayuwarsu ya kawo ma ɗayan ruwa sai ɗayan ya ji ɗan uwan shi ya yi ƙara ya ce ruwa sai ya ishara bai iya magana ya ce ba zai sha ruwan nan ba ɗan uwan shi bai sha ba in muna nan sha za kai kai ta tilkai ta hiyaka har ya ka za a yi ka ka kyale ɗan uwanka haka ne ta dukansu suka mutu ba wanda ya sha ruwan dan ba wanda zai sha ɗan ƙunshi bai sha ba Allah da kanshi a cikin alƙur'ani yake gaya mana siffan sahabban annabi wallazi da tabawwa uddara wal imana tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hadara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajjatan mimma utu wa yusiruna ala أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كاغا يا إسران كو ولو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سنا بيبي تد ɗan uwansa a kan kansu idan akwai a jika goma ɗan uwanka yana bukata he ka haƙura ka bashi ita kaɗai ce ka ce kai je ka biya bukatunka hatta da addu'ar sahabbai ‘yan uwansu suke ma sai Allah ya karɓa ya biya ma ‘yan uwan bukata ya biya mata su. Kai yanzu in aka samu ɗan kasuwa, a a ɗan wani makwabcinka ya taho da har da alƙur'ani kaza da kaza abin da za ka yi ƙoƙari, ka yi yasin kasuwar ta tsaya, ka yi yasin ya haukace ya za a kwatanta ka da sahabban manzan Allah sun koyi abin su ba ka su ba makwabcin suke ba ɗan uwan suke kai kashe ɗan uwan kake gaya mini kai ne na kirki ko su na kirki kun yi da tarayya wajen karanta alkur'ani amma wajen aiki da alkur'ani ku kun yi arewa su sun yi kudu ku kun yi yamma su sun yi gabas daga an ganka an san baka da alaka komi da annabi muhammad yau don ka karanta alkur'ani nawa dan bul'amu dan baro ba dan wuta bane ba malami bane da haka wannan da aka ka qur'anin fa ba dan a karanta ba a ajiye dan a karanta a yi aiki in ka karanta ka ajiye she ƙur'anin ya tura ka jahannama shi zai shi tura ka irin na katafila take tura shara cikin rani ko baka san ba cewa wanda ya san ƙur'ani bai aiki da shi shi wutar shi ma shiga wutar shi ma ba irin ta yara bace yanzu mai kuɗi da manyan ma'aikata idan a mai kai in ka haukar su ta sama za su zo haka ne he su ƙetare ku kuna wajen tasawa har sun kai to shi malami in ya zama dan wuta wutai shi karamin dan wuta kora shaki wasiqal ladina wanda zikal ladina kafaru ila jahannama zumuran kora su ake shi babban malami kuma ya zama dan wuta bai aiki shi ba kora shi ba ake jehwa shi ake ta sama zai zo sama jaujawa in ya fado kita ya fado yayi aman kayan cikin shi yana ja a kasa sauran jama'a sai sun tambaye aka maka da wani ba kai wani adama ka kake ce Allah hana kaza ce eh ni ne da nace Allah hana ni kin yi ni ban hana ba sai ce amma ko Allah tsine maka zaka wannan bala'in da ka zo sai an mana iri sai gaba malam
kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un Allah ce kullu nafsin dukkanin wata rai ko ka bi gaskiya ko ka bi ƙarya ko ka tsaya a garinku ko ka ta- tsaya a wani gari mutuwa dai ka'idar rai mutuwa za ta yi ba wani mai da ya mutu ba yadda ka san an yi babu kai wani lokaci da bakai to he an yi wadda kuma lokacin da babu kai ka mutu kullu nafsin dukkanin wata rayuwa za'iqatul maut sai ta dandana mutuwa Allah ce summa sannan bayan mutuwa ilaina zuwa gare mu turja'una za a dawo da mutane da halittu gaba daya irin waɗannan ayoyin a Qur'ani guda uku ne ɗaya tana suratul ali imrana ɗaya tana suratul wannan anbiya'i ga wannan tana iya su uku ne suka yi magana kullu nafsin za'iqatul maut kuma kowace yadda ta bada da ta ka kullu nafsin za'iqatul maut wacce he tace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah inda giza ke saka ba mutuwa ba sai an biya ka aikin da kai a ranar kiyama ita kuma wacce tace kullu nafsin za'iqatul maut yace wa nabalukum bisharri wal khairi fitina sai an jarrabe ku da abu mai dadi da abu mai muni dan aga kawai ya zakai an ka talauci ka cewa ne kashi ko ko Allah zaka wannan kai hakuri an ka arziki ka ci gaba tabargaza ko kwa imani wannan kyakkyawan aiki zakai Allah ce amma dai karshe da mai kudin da mara kudin da wanda ya bida inda bai jadi da wanda ya biya wuri na za a kuma sai kuma ita wannan kullun nafsun za a katar maut summa ilaina turja'un sai Allah ke cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين saboda haka Allah ke cewa walladina amanu waɗanda a rayuwa suka yi imani da Allah su ma za su mutu kamar yadda wanda bai bi imani ma zai mutu wa amilus salihati suka kyakkyawan aikin da shari'a ta zo musu da shi suka ba qur'ani a karanta a aikace Allah ce la nubawwi annahum min aljannati ghurafa za ni sabkar da su cikin wasu manya-manyan bainaye wasu manya-manyan gidaje a aljanna za na musu taridin wasu gidaje a aljanna can zan kai sai musu masarki tajarimin tafiyar anhar kuma koramu suna gudana ƙarƙashin bainayen khalidina fiya kuma dawwama za su yi ba magana ba abin ya dawwama su su dawwama Allah ce ni'ima ajarul amilina madalla da ladan masu la- madalla da biyan da aka ma mutanen kirki aikin kwarai suka yi ba ciwatuwa ba sai aka musu biya sai Allah ke cewa الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون alladhina sune sabaru wanda suka yi haƙuri wajen bin dokar Allah ta aikatawa ko ta bari wa ala rabbihim kuma ga Allah mahaliccinsu tawakka ya tawakkalu suka dogara ba su nemi komi ga kowa ba duk iya tawakkalinsu ya koma ga Allah waɗannan su ne masu imanin sai Allah ke cewa وكأين من دابة لا تحمل رزقها na'am الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Allah ke cewa waka ayyin min dabbatin so da dama wat duk wani mai yawo akan ƙasa shi yake kira dabba kullu ma yadibbu alal ardi zaka kalli d- dabbobi shanu ne giwaye kuraye karnuka agwagwa tsuntsaye da abubuwa ga sunan barkatai la tahmiluha la tahmiluha rizquha ba ta yin ba ta da wannan kwanta a banki ba ta da mangaza babu rumbu babu suto ba ta ajiye ba ba ta bada ba ajiya ba ta da kayan saidawa kuma yanzu ka ga dibi bera jaba gafiya kurege nawa gare shi a banki yana da eh, sh- bahun shinkawa nawa ya mallaka tun da Allah ya ka taba ga wata gahiya ramamma tana jin yunwa kowace ka gani a ƙoƙe take mulmul hankalin ta kwanta ba ta tashin hankali kai kuma a ga wani ya rame wani ya kanjame hankalin shi ya tashi riga shi ta tsuho su lahiyar su lau la ta hamilu rizquha ba sa daukan arzikin suna adina dan su yau da shi Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake arzitar da su kuma shi yake ba ku dibare-dibaren ka kai kawanka ba shine karhin arzikin ba wannan sababi ne nemi in Allah ya ga dama ya tara maka in Allah ya ga dama kuma duk neman ka sai kaga wani ya hika wani kuma bai iya ba neman kuma kaga ya hika samu sai ga wani mutum iya bakin da magaran bai taba tahiya Kano ba ma nan ne ake zuwa a kaya sara kuma yayi arziki kai wa kaya Abidjan ka je Libreville ka je Malabo ka biya ta Jammena ka koma kai ne ka zaga wata Casablanca ka je Alger din ka je Tripoli ka je Khartoum ta Sudan ka haya Jidda duk ka dawo kuma baka da gidan kanka a ga tafiya kaji turancin ingilishi kaji faransanci kaji larabci kaji kaza da kaza ustaz baka da kobi ne jinsi yakka baka da kobi ga wani ba kauye bai iya barbuta bai iya wannan ba da dukiya ana ana ta ana ta harka Allah yake yake wanda shi wa ma min dabatin fil ardi illa Allah yarzuquha babu wata dabba sai Allah ne yake bata arziki ba ku ne kuke yi ba dan haka dogara ga Allah ka yi sababin da Allah ya ce ka yi ka yi imani da Allah ka yi aiki sai Allah baka arziki sai Allah ke ce ni wa huwa samiul alim lalle Allah shine asami'u mai ji ga maganganunku kuma al'alim masani ga halayen ku sai Allah ke ce wa in zaltum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah na'am fa anna yufakun wala in sa'altahum inda zaka tambaye suka ce masa man khalaqa samawati wal arda su kafire waye mahaliccin sammai da kasai wa sakhara shamsa waye hore rana ake ganin haskenta wal qamara da wata la yaqulunna Allah wallahi ce maka za su yi Allah ne ba za su ce wani gunki bane to ka ce musu fa anna yu'fakuna dan me ake karkatar da ku kuma kuna bauta ma wani ba Allah ba sai Allah yake cewa Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allah bi kulli shay'in alim Allahu Allah ya su arzika shine yake yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga damai yalwata ma din wa ya qadu lahu kuma shine yake kuntata arzikin ga wanda ya ga damai ya kuntata ma din kaga wani da kyar zai samu wani kuma daga ya taba dala goma sai ta koma shi kadai wani kuma in ya taba dala goma sai ta kari haka abin yake Allah yake yin haka a raka cewa wani rari hannu gari ka ba rari hannu bace kawai haka ko an ɗinke ta ba ta tsaya ba haka ba kanka wahala wallahi kawai roƙi Allah inna Allah lalle Allah wannan inna Allah lalle Allah bi kulli shay'in ga dukkan komi alimun masani ne ce gaba malam wala in salatan man nazala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah na'am bal aktharuhum la yaqilun wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an wa yake saukar da ruwa daga sama fa aya bihil arda ya raya kasa da shi da tsirrai min ba'di mautiha bayan da kasa ta bushe rani ya zo la yaqulunna Allah za su ce maka wallahi Allah ne kul ka ce musu to alhamdulillah godiya ko ta tabbata ga Allah tunda kuma kun gane shi yake haka Allah ce bal ka bari magana kafirai kyale ta akasaruhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali hankalinsu bai da amfani gane wasu ta banza ce sai Allah ke cewa mi وما هذه الآيات الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wa ma hadhihi hayatid dunya ita wannan rayuwar ta duniya ba komi bace illa lahawun wa la'ibun wasa ne da wargi batta da bambanci da wasan da yara suke wallahi batta da wannan bambancin duk abin da kake gani wasa ne wanda suka yi shi zuwa su rusa shi ginin da aka yi shekara 40 yanzu rushe shi ake da kuma wurin yin shi wahala aka aka yi shi ba yara suka yi baka ne la'ibun wa lahawun ne Allah ce wa inna daral akhirata lalle gidan lahira lahiyar haiwan shine gidan rayuwa ta har abada mai ɗore wadda ba zai ƙare ita duniya komin ta ƙarewa ke lalacewa yake in bai ƙare ba ma ya lalace zama bai da amfani laukanu ya alamu na ina ma da mutane sun san haka da sun san haka da sun riƙe lahira mai wanzuwa sun bar duniya mai lalacewa sai Allah ke cewa فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين falamma فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون fa'iza da kibu filfilki su mushirikan zamanin annabi idan suka hau jirgin ruwa idan aka samu matsala a cikin jirgin ruwan da'awullaha za ka yi suna ta roƙon Allah mukulisi da lahudina suna tsarkake roƙon ga Allah ya Allahu kaɗai ya arhamani kaɗai ba a kiran kowa banda Allah ba a kiran lata ba a kiran uzza an san ba ta iya ba an san ba aikin ta bane an san ita ma an kana ta ruwa nidiya za ta yi da haka yanzu Allah ne kadai zai ceto su falamma najahum ila albarri sanda suka tsira ne suka taka tudun kasa suka ji ba sa cikin teku a wannan lokacin ne izahum yushrikuna anan ne suke kafirci su bauta ma gunki su yi sujada ga gunki amma ba a cikin inda ake ganin hallaka ba to bambancin kafircin yanzu aka mai decoration aka mai kawa aka mai ado sai aka sa shi yahi kafircin da mu yanzu mota za ta taho tana ni taya ta huta za ta faɗi madadin araka ya Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la ilaha illallah subhanallahi madadin a haka sai kaji ana kiran wani mutum da ka sani wanda ko yana tsaye bai isa bai kama mota kuma mota ta yi wajen kanshi shi ma an ya daka da gudu wallahi sai in Allah ka iya kokarin shi haka ne kuma gaba ne kuma shi ma mota ta sha faduwar shi an sha kama sunan wanda mota ta kashe shi kuma wanda kake kiran ya mutu kai kana kiran shi don karka mutu shi ya mutu da yana kura tana maganin zawo kaga yanzu kafircin wannan ya hina da sai Allah yake cewa miliyar liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fa sawfa ya'lamun kawai dan su kafirci da abin da Allah ya ba su na ni'ima Allah ce wal yatamatta'u to sai dan ji dadi da wannan abin su in sun ga shi yayi musu fa sawfa ya'lamu da sanin za su sani sai Allah yake cewa awalam yarawanna ja'alna haramana minan wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يكي جاي ما متانا مكة أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم شن سو كافران مكة su duba su gani imar da Allah musu mana Allah ya sanya musu ƙasa wannan haramin sai ya sanya mushi aminci suna zaune lahiya kuma arziki yana zo musu amma ga garuruwa da kasashen da suke makwabtansu ana yaƙe-yaƙe ana kakkashe mutane ana tawartan mutane ana bala'i kamar yanzu misali jihar da magaran ba zama muke lafiya ba makwabtanmu na difa makwabtanmu na maradi makwabtanmu na katsina me ya kamata mumi mu gode ma ni'imar Allah mai shan giya ya dena azzalimi ya dena mai ƙarya ya dena mai gashi da musulmobi iri daban-daban domin gashi nan a gehe-gehe mu ana tawarta mutane ana halaka mutane Allah ke cewa afa bil baɗili yu'minuna yanzu da ƙarya za ku yi imani wa bi ni'matillahi kuma ni'imar da Allah ya muku yakfuruna ku kafirce mata Allah ya baku ni'imar lahiya ya baku ni'imar wannan arziki ya baku ni'imar zaman lahiya ya baku wadata kuna kasuwa kuna ci kuna sha kuna nema kuna samu hankalinku kwance kuma madadin ku yi imani da Allah a same ku kuna kyakkyawar sallah da amana da zumunci da gaskiya da adalci sai a same ku ku ne azzalimai ku ne makaryata ku ne masu zagin junanku haka ne za ku wannan ni'imar da Allah muku da wannan za ku huskance ta Allah na mutanen Makka gori sai Allah ke cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa ci gaba alaysa fi jahannama mathawal lil kafirin ida sa'ayat ay walladhina jahadu walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa inna wa inna allaha lamal muhsinin Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu mafi zalimci da Allah zai mishi azabar da bai ma kowa ba kaman mutumin da ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah wannan iftara ala Allah kadiban ka ce ayi kaza in ji Allah ko in ji annabi kuma ƙarya kake au kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu ko kuma ka ƙaryata gaskiya san da gaskiya ta zo maka ga abu na gaskiya daga Allah da manzan shi ka ƙaryata shi ka zo da ra'ayinka kaga abu bi ne ka zo da ƙarya ka shingina wa Allah kuka shingina wa annabi ko kuma a faɗa na annabin ka ƙaryata ka bar na al'ada to duk duniya babu wanda yake azzalimi ma'ana azabar da za a ma wannan ta sha bamban da azabar kowane mugu a duniya Allah ce alaysa fi jahannam masawal lil أليس في جهنم مثوى للكافرين shin jahannama bata bata isa bata zama masarkin duk wani kafiri ta gama da shi akwai wani yadda zai yi karin jahannama Allah tsare mu sai Allah ke cewa wallazina jahadu fina lalle haƙiƙa waɗannan da suke kokari cikin lamarin ganin girman Allah suka yi iya kokarin su suka yi aiki da abin da suka sani Allah ce la nahdiyannahum subulana wallahi ni ko zan shiryar da su akan hanyar mu a zuciyarka Allah kake nihi ba ruwanka da wane kowa na ina gaskiya take in bita abinda ka yi na gaskiya daga Allah da manzan shi baka kallon a garinmu al'adarmu ta saba ma haka za ka yi aiki da ɗan ilimin da Allah ya baka sai Allah sa ma ilimin albarka ya fahimtar da kai abinda ma baka fahimta ba ya ɗora ka akan abinda ma kai baka ma ilimin ka ma bai kai ba dai aka na yi Allah ya sa albarka ga rayuwai la na hadiyar da hun subula na Allah ya dairan ya ce za mu ɗora su a kan tabarkin wa inna Allah wallahi lalle Allah lama'ar musulmiya yana nan tare da masu kyautatawa wanda suke da tsarkake zuciyarsu suke da ihsani aikin da suke dan Allah ne suke yi mu yi kokarin duk abin da za mu yi mu yi aiki dan Allah mu yi aiki da abin da muka sani kan mu sasan zuciya kar mu bi ra'ayinmu kan mu bi ra'ayin wani mu bi abin da yake shine na gaskiya ko da ba shi ba yake mana dadi a nan ko muka zo ƙarshen wannan sura fatan mu Allah ya albarka ubangiji Allah wannan sura abin da muka faɗa a cikin ta daidai Allah ka ba mu lada kurakurai da aka yi a cikin ta Allah gajiya ce ta ɗan adam Allah ka yaje mana Allah muna tawassali da sunayenka da sifofinka Allah ka zama da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa Allah ka sa albarka a cikinta al'umman wannan ƙasa Allah ka sa albarka a cikin irin wancan fitintunu na kashe-kashe ubangiji Allah ka tsayar da su ya Allah ka kare al'ummarka ya Allah ka kare bayinka waɗanda wannan ba ka rika su Allah ka ji kansu waɗanda suka bari na iyalansu Allah ka tallafa musu Allah ka kama musu ya Allah ka tsai da wannan fitintunu daga inda ake zo inda ba su zo ba Allah ka tsare kar ka kai su ya Allah ka ba mu shugaba mai adalci ya Allah ka ba mu shugaba mai mutunci ya Allah ka ba mu shugaban da zai taimake mu ya Allah ka ba mu shugaban da zai yi da zai gina rayuwar mu ya Allah ka ba mu shugaban da zai tattalin arzikin mu yayi mana ayyukan alkhairi ya Allah ko mun so shi ko ba mu so shi ba Allah ya ka yi masanin mai alkhairi Allah ka ba mu shi ya Allah ba za ka mu bane Allah daɗin ka muke nema Allah kai ka san na kirki Allah ka ba mu ya Allah ka zamnar da mu lafiya ka sa a yi zaben nan lafiya a tsare shi lafiya waɗanda suke niyyar fitintunu Allah ka rike hannunsu waɗanda suke san a zamna lahiya Allah ka karfafe su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين